بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, uku ga watan jimadal ula, hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan March, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دال خيري إذن با من تابا مالين ينا من بياني kan mai da martani a kan maganan da ɗan shi'a ya yi, cewa hadisi ya tabbata hatta cikin Bukhari da Muslim ma, annabi yana cewa yana yin fushi da fushin Fatima, kuma duk wanda ya fusata Fatima kamar ya fusata annabi ne, kuma duk wanda ya fusata annabi Allah maɗaukin sarki zai fushi da shi, domin ita Fatima tsoka ce yanki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mala ya ce ƙwarai da gaske, wannan hadisi da wannan ɗan shiya yake magana a kai ya tabbata yana cikin Bukhari da Muslim, amma sai dai kuma bayan da za a yi annabi ya fushi da fushin Fatima in ta yi wannan fushin ba a bisa cancanta, ba a bisa haƙƙi, ba a bisa wajahin da ya kamata ba. To shine sai Mala yake son ya fara kawowa cikin abubuwan da ya kawo mana a baya. cewa ga Fatima ta zo da abin da ba daidai ba manzo Allah bai karba ba ba ɗaya ba ba biyu ba abin ya faru a haka ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa fi sunan abi daud ya zo cikin sunan abi dauda an umar bin abdulaziz daga umar dan abdulaziz ya ce inna fatimata sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Fatima ne ta roƙi annabi an ya ja'ala laha fadakan, cewa ya ba ta gonan fadak, fa'a ba sai manzan Allah ya ƙi, kaga ta so abu amma manzan Allah bai mata ba. Kun gano wannan da kyau ku? Wannan hadisi malice karanta sunan abi dauda a kitabul kharaj wal imara babun fi sifati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da takwas lamba hadis na dubu biyu ɗari tara da saba'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya samu dace kenan yanzu ta roƙi abu manzan Allah bai bata ba kenan in te fushi yanzu tana fushi da wa kuna gano wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne wasa bata fi sahihi muslim haka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim min hadithi aisha ta radiyallahu anha a hadisin sai da aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce anna fatimata ja'at ila rasul ja'at li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatima ne ta zo tana son ta ga annabi wa qalat lahu ta ce mai inna azwajaka arsalani ta ce Uh, inna azwajaka matanka ne arsalnani suka aiko ni ilaika zuwa wajenka yas'alnaka la'adla fibnati abi quhafa suna son ka daidaita su da ‘yar abu quhafa kuna fahimtar wannan da kyau ko irin da ya korafi ka sani irin na mata yau ce kaza gobe ce kaza jibis ce kaza to shi ne aka rasa wane ne za a tura ya je annabin magana kun san hatta irin ‘yan kyaututtuka da ake aiko wa annabi duk wanda zai aiko da wannan kyautan yana kirdadan ranar girkin Aisha ne. Har sai da suke ma'annawar magana cewa kowa fa na san abin da Aisha nan take so fa, a ce kiya kawo ɗakin ki raba, to kowa na san wannan. To saboda haka ke Fatima ke ce ‘yan lele, je ki gaya ma annabi ga tsarin da ko kuke son a tafi a kan shi. Fatima ga ta can ta zo. da ta samu annabi ta gaya mai ga aiken da aka yi mata, faƙala laha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi ya ce, Ai, bunayya, ke ‘ya'yata, alasti tuhibbina ma uhibbu, shin ke ba za ki so abin da ni nake so ba? A wani ruwaya annabi ya ce, faƙalat bala, sai Fatima ta ce, E, ina son abin da kake so, Ƙala sai annabi ya ce fa'ahibbi hazihi, ki so wacan nan. Kun gano wannan da kyau ku ‘yan shi'a kun ji, ba ku san Aisha, annabin na santa, Fatima ma na santa, to ƙiyayyanku ba zai ma Aisha komi ba. To Fatima a cikin hadisin kun ga ya ɗige-ɗige ɗis-ɗis haka, mana hadisin na da tsawo taƙaita shi, ya zo a cikin kitab Fadailu Sahaba, babu fada'ila Aisha to, Dr. Koma sai ta ce masu Zainab da sauran matan da suka aiko ta, ga da muka yi amma ni ma gaskiya na fi ji ina son Aisha don na lura Aisha da na da gaskiya. Kun gano wannan da kyau ku? Sai Zainab ‘yar jaya ta ce Fatima baki aikin da aka aike ki ba, kawai sai ta taho, ita da kanta. To ta samu annabi, ta ce ya Rasulallah kaza, kawai sai ma ta buɗe ma Aisha wuta. annabi yana zaune aisha ta kalli annabi ta kalli zainab ta ga annabi tunda ta fahimce shi ai ta ga annabi beki ta dan mai da martani ba ta ci haba zainabu dan zauna ki ji bayani ta zauna ta karanta mata bayani na gaskiya sai zainab ta ce ai da ba mu gane ba ne ci to ai matsalan kenan na fata mun gane to shi annabi da ya ji irin yanda Aisha ta gamsar da Zainabu ‘yar Jahash, shi kanshi sai da yi ma Aisha kirar ya ce Ibnatu Abi Kuhafa, ya ce ‘yar gidan Abu Kuhafa kenan, ya haka muke so ai. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Shi ne mu'awo yake cewa Allah maɗaukin sarki ya ma Aisha baiwa iri-iri, daga ciki da za a kama kofa a rufe a ce wallahi al'adun ba za a buɗe shi ba, in Aisha da zo cikin bayani sai an buɗe shi. mun gano wannan da kyau ko ba duka ba zagi amma cikin tsarin zance abin zai tafi daidai mun gano wannan to yanzu gashi Fatima ta zo da abu annabi ya karba annabi ba rufe idan shi ko duk abin da Fatima ta zo da shi daidai ne ba daidai bane kawai sai yaya idan yan shiya suke ma annabi wannan fassara sun cutar da kansu فلم يجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء من ذلك النبي duk abin nan bai ɗauka abin da Fatima ta zo da shi ba fadalla ala adami muwafaqatihi laha fi kulli shay'in wannan ke nuna cewa annabi ba wai yana daidaito da Fatima ne kan komi ba bal qad taf'alul amra mujtahida so da dama ma tana zuwa da abu ta hanyar ijtihadi fatukhti sai ta kuskure fala yuqarribuha alaihi fala yuqirruha alaihi annabi ba zai tabbatar da ita akan wannan kuskuren ba wa bittali malai ce dadin gushi ma fa Allah yaghdaba li ghadabiha min babi aula a ce ta yaya annabi ba zai fushi da fushinta ga abin da ta yi fushin ba a bisa cancanta ba shi ya kamata a ce mashi kuna fahimtar wannan in ta fushi a bisa cancanta to annabi zai fushi da fushinta amma in ta fushi ba a bisa cancanta ba kasancewanta nan mutum ba ma'asumiya ba to annabi ba zai fushi da wannan fushin nata ba ina fatan mun gano wannan da kyau Mala ya ce wa talabu ha mirathi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga zuwan da ta tana neman gado min abi bakarin a hannun abubakar min jinsu zalika yana cika cikin wannan ta nemi abin da ba haƙƙinta ba sai abubakar ya bata ya saba ma annabi ina ke irin wannan karatun faƙar kanat radiyallahu anha Aisha Fatima Allah ya ƙara mata yadda ta zama mujtahidatan ijtihadi ta yi wa kana al-haqqu fi zalika ma Abi Bakarin amma fa gaskiyan al'amari Abubakar ne ke kan daidai akan wannan matsala lin nassi sarih fi zalika saboda shi ya zo da nassi ƙarara ne cewa annabi ya hana kuma jama'a ko ba wancan hadisin da muka karanta ai hadisin ma al'ulama warasatul anbiya ya isa cikin hadisin annabi ya ce annabawa ba su bar gadon kuɗi ba me suka bar gado ilimi faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir kuna fahimtar wannan da kyau ko duk sun san wannan hadisin fa amma saboda sun kulle zuciyarsu da kiyayya jawabin da suke kawowa Allah madaukin sarki ya kiyaye Mala ya ce wali muwafaqati sahabati lahu fi ra'ayihi daɗin gushi ma jiyan da sabai gaba ɗaya suka mara ma Abubakar baya akan wannan ra'ayi cewa gadon annabi na baitul mali ne su kuma dangin annabi a ɗauki nauyinsa a ƙarƙashin baitul mali duk sabai su mara mai baya akan haka fakana ijma'an mu'tadadan bin nasi sai ce wannan sai ya zama ijima'i ne da karfafe shi da nassi kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata. Fa abubakarin fi zalika ka'imun bil haƙƙi muttabi'un lin nassi sai abubakar ya zama a nan ya zama ya tsaye da gaskiya ya bi nassi mustamsikun bi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi riƙo da abin da annabi ya nannaga mai fi hazil mas'ala akan wannan mas'ala ɗin. Fa kaifa ya tasawwaro an yuskhita bi fi'ilihi hadha rasulullah ta yaya za a ce annabi ya fushi da aikin da Abubakar ya bayan shi ya sa shi wa huwa inna ma ya'malu bi shar'ihi kuma shi Abubakar yana aiki da shari'ar annabi ne wa yahtadi bi hadihi kuma yana shiriwa ne da shiriyar annabi kuma a ce annabi ya fushi da shi ta ya ake haka jama kun ga cikin kwanciyar hankali za a mai da masa da martani ba zagi ba suka ba ta da hankali ba jijiyar wuya kun faɗa kun ji inda maganin yake in kuna jin tsoron Allah ko ƴan shiya ku sauka daga kan abin da kuke ku ba abin da yake shine daidai Allah ya shiryar da mu alwajhul khamis mala ce fuska na biyar أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجانا النبي ديتش فاطمة بضعة مني فاطمة wani tsoka ne daga jikina, yankin jikina ce ita, faman aghdaba ha faƙad aghdaba ne, duk wanda ya fusata ta ni ya fusata, Malai ce zai mana takharijin wannan hadisi nan gaba a shafi na gaba. Min nususul wa'idil mutlaq Malai ce wannan hadisi yana daga cikin nassoshin da suka zo da narkon azaba kai tsaye allati la yastalzimu subuta bi maujibiha Malai ce ba wai abin da kawai fasata ma Fatima bata mata rai kawai sai ya dauko wannan kawai sai ya ce wai ai yana hukunta wannan fi haƙƙil me Malai ce a ma'aniyina a ayyana wani mu'ayyinina ayyana wani a ce wannan to ya fada cikin wannan nassin kowaye ku shigar da shi ba kawai a ɗauko wannan nassin da ke bayani akan umumi a sai an yi bayani illa ba a da wujo da sharɗi sai an samar da sharaɗin shin ya fusata ta a bisa haƙƙi shine sharaɗin shin ta yi fushi ba a bisa haƙƙi ba to ba sharaɗi ba ne jama'a kuna fahimtar wannan to shine sai mala yace wantifa'il mawani'i kuma a waye gari babu wani abin da zai hana tabbatuwan fushin in te fushi in akwai abin da zai hana tabbatuwan fushin to annabi ba zai fushi ba saboda babu ma an samu abin da ke hana fushin mala yace unzur taqriru hazil mas'ala ka duba bayani dalla dalla da zai tabbatar da wannan mas'ala fi majmu'il fatawa li shaykh al-islam ibn taymiya a mujalladi na goma shafi na ɗari uku da saba'in da biyu da mujalladi na ishirin da takwas shafi na ɗari biyar zuwa ɗari biyar da ɗaya. Mala yake cewa, Haza ma anna ma fi hadhal hadithi tare da fa abin da ma ke cikin wannan hadisi min alwa'id na alkawarin uquba law kana laziman li kulli man aghdabaha mutlaqan da za a ɗaura wancan hadisi ga duk wanda ya fusa da Fatima kai tsaye la kana laziman li Ali qabla Abi Bakarin da fushin ya hau kan sayyidina Ali ne kafin Abubakar ai wala kana luhuquhu bi Ali nassin ya zauna akan Ali ya daidai aula min luhuqihi bi Abi Bakarin ya fi dacewa da shi sama da dacewan shi ga abubakar iz domin anna muna anna munasabata hadal hadithi domin dalilin faɗin wannan hadisi huwa khutubatu a aliyin radiyallahu anhu libnati abi jahalin ai abin da ma ya kawo asalin magana ali ne ya je neman auren yar abu jahal wa shakawa fatimatu lahu alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fatima ta kai kuka wajen annabi alama rawa ash-shaykhani a bisa hadithin da bukhari da muslim suka ruwaito min hadisin miswar bin makhrama a ruwayan miswar dan makhrama qala yace inna aliyan khataba binta abi jahalin tace allah je ya je na neman auren yar abu jahal فسمعت بذلك فاطمة سي فاطمة تجي لاباري فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستزوجا النبي فقالت تشي يزعم قومك يا رسول الله الأمة كنارية شوى أنك لا تغضب لبناتك باكا ينبشي أبنك فسات آيانك وهذا علي تو كاغا فعلنا nakihun binta abi jahalin ya je neman ’yar abi jahal. Faƙama Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya miƙe fasami adhu hina tashhadu ya ƙulu. Mun gane wannan da kyau ku, lokacin ta gaya mai wannan magana sai da ji annabi yana cewa amma ba'ado an amma ba'ado an katu abal as ibn rabe fahaddasani wa saddaqani annabi yace na aurar da ƴata ga abal as dan rabe yayi man gaskiya yayi man magana na gane mai gaskiya ne ma'ana ne surukutan arziki da shi wa inna fatimata bada'atun minni fatima yankin jikina ne wa inni akrahu an yasu'aha ina kyaman abin da zai bata mata wallahi la tajtami'u bintu rasulillah sam da ɗai wallahi ba zan yi da ’yar annabin Allah ta haɗu wa bintu aduwillah da ’yar maƙiyin Allah inda rajulin wahidin ƙarƙashin auren mutum ɗaya ba, fataraka aliyunul khitiba sai Ali ya bar wancan neman auren. Mun gano wannan da kyau ku? Wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a kitabul fada'il sahaba babu zikirar asharin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ake ambatan sirkan annabi kan tafatul bare mujalladi na bakwai shafi na tamanin da biyar lamba hadisi na dubu ɗari bakwai da ishirin da tara muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab fada'ilu sahaba babu fada'ilu fatima binti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da uku kun gano wannan da kyau ku to sai malam ya ce wa fi riwayatin a wani ruwaya inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ce fatimatu bada'atun minni fatima wani yanki ne daga daga jikina faman aghdabaha aghdabani duk wanda ya fusata fatima ni ya fusata wannan ruwayan bukhari kenan a fadailus sahaba babin da ke bayani akan manaqibu qarabati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qarabatir rasul karanta fatul bari jizi na bakwai shafi na saba'in da takwas lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da sha hudu. Mala ya ce fazahara sai al'amari ya fito ƙarara anna munasabatal hadis. Ai ma dalilin wannan hadisi huwa khitibatu Ali radiyallahu anhu libnati abi jahalin neman auren da Aliyu ne ya je yi ga ‘yar Abu Jahal. wa ghadabu fatimata min dalika kuma fushin ma da annabi yake ishara wanda ya fusata ta ya fusata ni to ali ne ya tada fushin ma wan nasul am shi ko nasi ami ya tanawalu mahallas sabab ya shafi sababin da ya jawo shi mun gano wannan da kyau ko a ce ga wanda ya laifi amma da aka zo da hukunci sai aka tsallake shi zai yiwu ko da wani zai sha to shi ma sai ya me sai ya ɗanɗane shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mala ya ce wannan sul'am bakan damiyar nassi to shi wannan bakan damin nassi ya tanawala ish mahallar sabab kowa ya haddace wannan ƙa'ida ne usuliya annas al'am ya tanawalu mahallar sabab ina fatan mun gano wannan da kyau wa huwa nassun fihi bittifaqil ulama yanzu wannan nassi ne kai tsaye akan ali da haɗuwar malamai kaf don waye zunguro fushin shi to amma sai aka ɗauke laifin ga sayyidina al'in shiya suka ruga a guje suka gidan abubakar da shi malice hatta ƙaru la ya juzu ikhraju sabab har malaman usul suke cewa bai halatta a kau da sababi ba bi dalili taksisin saboda wani ya ɓanta da me da wannan sababin a wani wajen kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu sayyidina abubakar ana son a yi tahsisin wannan nasi a kan shi ne, to ina ga mai asalin sababin fa? Mala ce li'anna dilalatal am ala sababihi qat'iyya domin a tabbatar da dilala na me na am a bisa sababin da ya jawo shi wannan qat'iyya ne malamai sun yi bayani kai tsaye ina fatan mun gano wannan da kyau misali kai ne ka je kayo aure waye sababin zuwan matan nan gidanku ba kai ba sai a ce ba za ta sa maka ruwan wanka ba ta rika sa makanninka zai yiwu a to ai yanzu ta zo gidan ba ce da kyautata ma kowa ba kyautata wannan ba an ba ne amma kai kyautata maka menene wannan wajibi ne ya ta nawalul me sabab waya sababin kai sannan wannan shine zai zama li'anna dilalatal ami ala sababihi ne qata'i ina fata mun gano wannan maganar sa ruwan wanka ko to naka zai nasu zai biyo bayan nawa naka ne kenan sai na ali sai ya dauki kaso mai girma na fushin sannan duk wanda ma za a daura mai a daura mai daga baya amma ba za su bai da wannan ba kuma wannan na tabbatar da sayyidina ali masumi ne masumi zai wannan laifin a gaban annabi masumi, gije neman auren ‘yar Abu Jahal, din rigiman da aka yi a maka da su duk bai gani ba, wanda ya ce, to kafira ne, a musulma ne, amma za a iya fakewa da me, da ita, ita da dangi wanda ba musulmi ba, za su iya fakewa da cewa ai gidan inmu muka zo, zo su yi wani abu a gidan, don a ƙuntata mawa annabi. Sannan duk musuluncinta, Allah ƙara mata yarda, za ta ji cewa sa'alin nan ne fa, a jama'alcin da mijinta ne yanzu, ’yar wannan mutumin ne fa, mun gano wannan da kyau ko ubanta ya kashe wa, ubana. Kuna gano wannan da kyau ko? Akwai abin da sai ka yi nazarin shi da gaske wajen neman aure fa. Allah sai ka yi nazari. In ba ka tsaya ka yi lissafi ka yi nazari ba ko, sai ka sha mamaki. Haka mata ya kamata su yi nazari. wajen magana neman aure yana daga cikin ababen da nake zauna in faɗa masu amma sanda nake faɗi ko ƙwaƙwalwansu na ina ya taɓo wani waje ba sa lissafin ma abin da nake faɗi a sanda kake ce masu ga abin da ya kamata ko a daidai wannan lokacin su kuma suna ganin wai wannan abin da kake faɗi abin kunya ne a wajensu sai su ta fassara abin kunya abin kunya abin kunya har su ƙare su ne su je su abin kunyan kuma daga ran da kika auri wanda ba shi ne zaɓinki ba ranar da kika yi abin kunya yi ba abin kunya da ya kai wannan amma ƙiri-ƙiri tana kallon wannan ne iya mata sai ta ta shirme har sai an samu wata daga can wani dogon duniya ta zo daga duniyan wata ta ɗauke shi a banza a wafi da ta gasa mai gyaɗa a hannu ke ko da ki kyautata sai ki ta shirme ina ba ta mun gano wannan da kyau ai ba haka yake ba ko takalmin da kika siya sai da kika gwada a kafan ke ga yayi sannan kika siya yayi ba kawai kallon shi ga ya taso da gudu kawai shige kafan ki ba ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa namiji sai je sai auri wanda shi yake so zai taya in kika tambaye mijinki kila kafin ya zo ya neme ki aure ko saurayinki ya nema waje sun kai goma ana koran shi mun gano wannan da kyau amma ya haƙura ga shi har ya zo inda ake me inda ake san shi su za su gaya muku ai Allah ya sa mu dace ba ba haka yake ba yanzu wannan na nuna mana sayyid na alba masumi ba ne inda masumi ne ba zai je nema yar gidan wa abu jahal ba har ya manta abin da aka yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye to shine sai malai cewa ala ghairihi ala wajhi zuhur wannan bayani yace undur al menene al muswadda fi usul al fiqh lil a'imma الثلاثة من آل تيمية الشيخ الإسلام وأبيه شهاب الدين ما يتشي وأبيه شهاب الدين وجده أبي البركات أشافي نتريد الشاترة وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني شافي نتري أكو دتشسائن Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi. Dari uku da sittin. to shine sai mala yake cewa wa ala haza to akan wannan falo kana hazal hadis mutanazzilan ala kulli man aghdaba fatima yace to akan wannan wannan hadisi za a mai darar mikiya akan duk wanda ya fusa da fatima la kana awwalun nasi dukhulan fi zalika aliyan farko wanda zai shige ajin farko akan wannan sayyidina ali ne radiyallahu anhu domin ai shi ne sababin fusata Fatima kuma ya jawo hadisin shi ne sababin wurudul hadis ai kun ga da bi wancan ba ma hadisin kashinta da ba za mu ji ba ina ba mun gano wannan da kyau shi yasa in kana son uwarka kar a zage ta ko kar ka zage wa uwar wani shikenan amma kai kana jin daɗi ko kai na zazzagi uwar shi kun gano wannan shikenan Allah shi kyauta yanzu duk waɗannan abubuwan ƙarshe da ya shafa waɗannan jahilan da ake cika titi da su duk ba san wannan ba fa Allah mafi yawancin su ba sani ba saboda jahilai ne a ƙauye wani fa yana zuwa sabon garin zare ne daga ƙauyen su yana neman karuwai sai aka zaka ce zo ga neman karuwai a me a cikin addini kun gano wannan da ke ko addini ne ma yana yana ɓoyewa aka ce fito fili ga su nan har ma ya ga babban malami a ciki ya miƙa mai yashi bai damu ba kuna gano wannan da kyau ku to kawai sai fito yayi Allah duk wanda ganshi a shiya kashi 99.9 Allah iskance kai shi daga haka ne kawai sai ga akwai iskance iskance iri iri fa ku wannan iskancin na zina ne kaɗai kuke gani Allah duk wani abu na laifi a cikin shi an halatta shi a yi duka ka daina bata ma kanka lokaci duka yanzu a ƙasan nan da sauran ƙasashen afirka da ake ta rigima da turawa me babban laifi a wajensu ba luwaɗi ba an haramta to luwaɗi halal ne a shi'a ka karanta taharirar wasila suka ce idan matanka na al'ada halal ne kai luwaɗi da ita kun gano wannan da kyau ko to don wani ya je luwaɗi laifi suke gani shi akan wannan su ko abin da suka ce ko a ci gaba da laifuffuka iri-iri don mahadi ya marmara ya ne, shi mahadi ba zai zo ba sai an saba ma Allah. Mun gano wannan da kyau ko? Kuma shi an ce ya gudu ne saboda me? Saboda tsoron kisa kuma an ce zai zo ya kashe wa masu laifi a'a cikin laifin na hada me? Hada kisa fa? Ina ba ta mun gano wannan da kyau. to ko da yake an ce lokaci ya dan shekara hudu ne da ya ga gono go ya gudu sanda aka ce ya gudu din fa an ta magana cewa a'a to wayya sauran yan shiyan zamani ba su san shi ba sai aka samu wani makiyinsu mai suna Usman shi ya gaya masu sai aka ce waye uwar shi a gidan saboda an san shi uban shi bai taba haihuwa ba ma sai aka ce a'a ai uwar shi bai wace kun gano wannan da kyau ko aka ce la baiwa ce aka ce e to ai baiwan uban ba taba ganta da ciki ba duk unguwan da makota ba wanda ya taba ganta da ciki sai aka ce a cikin a cinye ta yi mun gano wannan ta daure shi a cikin zani ne kuma ta tashi haihuwa ta cinye ta haife shi kuma da ya taso ya ga ba zai iya ba shine ya tafi sirdam ya je ya buya ku karanta littafan duk ba mun karanta ba ku je ku bi katigan da muka yi a baya mun gano wannan da kyau ko wannan shirme yana da yawa Allah ya tsare mana imaninmu nan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum